الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yanzu dare ne na litinin goma ga watan rabi'in sani ijar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da takwas daidai da takwas ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kasan na casa'in da biyu daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam muhi sunna abu muhammad al-hussein bin masa'udin al-bagawi allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi karatun da fadilatul allamatul albani yi mataki da karatun hadithi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi idan yawa ba su manta ba har yanzu dai muna ƙarƙashin كتاب الإيمان عند الإمام البغوي شارح السنة yake bibiyan dukkanin ayoyi da kuma hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda suke bayani dangane da imani abin da yake inganta imani da kuma abin da yake warware imanin abin da yake ƙara ma imanin ƙarfi da kuma abin da ke sa mashi rauni mala yake tattaro mana awoyi da hadisai yake sharhin su da fassarar malaman farko allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi mun shiga babin da ke bayani akan alkaba'ir wannan babi babi ne da ke lissafo manya-manyan zunubai waɗanda suke da haddi da kuma zunubai waɗanda Allah maɗaukin sarki bai ambata masa haddi ba amma sai dai ya ambaci tsinuwa ga duk wanda yake aikata su ko kuma Allah maɗaukin sarki a bisa harshen annabin shi ya bayyana cewa mai aikata laifi iri kaza to Allah ya yi fushi da shi da ba zai kalle shi a ranar gobe kiyama ba ko kuma ba shi da aljanna ko Allah ba zai tsarkake shi ba to duk irin waɗannan zunubai da suke da irin waɗannan bala'o'i tattare da su to su ake ce maka ba'ir zunub zunubai manya masu illa ko masu muni Allah madaukakin sarki ya raba mu da su to daga ciki ne muka karanta hadisin annabi da yake bayani dangane da abin da ya shafi abubuwa ko laifuffuka guda bakwai masu hallakarwa sahabbai sun tambayi annabi da yi masu bayanin waɗannan abubuwa annabi sai bayyana masu a ciki sai bayani da cewa riba tana daga cikin saba'ul mubikat to bayan da muka tattauna dangane da mecece riba ya ke fahimtar riba ta fada cikin dukiya to sai muka shigo da al'amarin da ba zai yiwu a yau a wannan zamani a ce ana tattaunawa dangane da abin da ya shafi riba ba a yi magana a kai ba shi ne hudda da kuma hada-hadan yau da kullun da ya zama lallai dole ɗan adam ba zai iya rayuwa ba sai da wannan shi ne hudda da hada-hada da harkoki da al'amarin da ya shafi banki a banki akwai wasu abubuwa da kake bayarwa a lokacin da ka nemi lamunin kuɗi to menene hukuncin wannan sannan akwai asusu iri-iri a banki wanda ake ajiyan kudi a cikinsu wanda idan kai irin wannan ajiya ka sani ko baka sani ba to akwai nau'in ɗan wani abu da ake ɗan san maka menene hukuncin wannan a shari'a shi abin da muka ambata ko muka karanta daga cikin hadisan annabi annabi ya faɗi bala'i da musiban da riba take tattare da shi tana da ƙofofin musibai barkatai daga ciki annabi ya ce mafi sauƙi shine kamar mutum ya je sadu da uwar shi ma'anan wannan da mutum ya ci riba to gara ya je ya sadu da uwan shi so sittin da wani abu mun gano wannan da kyau ko raba musiba ce Allah madaukin sarki ya kiyaye to cikin bayanan da muke yi mun zo da littafin al-fiqhul islami wa adillatihi ash-shamil lil adillati ash-shar'iyya wal ara'il mazhabiyya wa ahamm an-nazariyat al-fiqhiyya وتحقيق الأحاديث النبوية وتخريجها نا شيخ الدكتور وهبة الزهيلي أستاذ ورئيس قسمة الفقسم الفقه فقه الإسلامي وأصوله بجامعة دمشق كلية الشريعة أنا مالمي فرفيساني wanda shine shugaban ɓangaren fikihun musulunci da kuma usul ɗin shi a jami'atu dimashq a kulliya na shari'a ya yi wannan bayanai da muka ɗauko muke karantawa ne cikin littafin shi a mujallad na biyar a shafi na ɗari uku da casa'in da biyar allah maɗaukin sarki ma wannan malami sakayya da alkhairi shi wannan malami kamar yadda muka je gogagge ne masani ne da Allah madaukin sarki mai kyakkyawan masaniya dangane da abin da ya shafi usulul fiqhi qawaidul fiqhiyya fiqhul muqaran fiqhul mazahib baki daya Allah madaukin sarki mai sani akan haka sannan malami ne dan zamani kun ji jagora ne shugaba ne ma na wani bangaren ilimi a ɗaya daga cikin manya-manyan jami'o'in musulunci wanda yake takama da su a duk duniya. to wannan malami mun ji abin da ya ambata a karatattuka da dama da suka gabata a yau sai malamin ya ce shubhatul qa'ilina bi ibahati fawaidil bunuk ga shibuhohi na waɗannan mutanen da ke kururuwa da ɗaga murya da korototo da cewa wannan kuɗin da ake kira interest da banki ke baka ko ɗan abin da kake bayarwa in ka samu wani laminin kuɗi a wajensu sun ce wannan da halal ne da aka ce dalili sai suka zo da shubuha wannan shi ne ɗabi'an 'yan bida'a kana ce ma ɗan bida'a ainihin dalil sai kawo maka shubuha ba wanda yake iya gane shubuha sai malami ko mai hankali an gane domin akwai shubuha ta renin wayo akwai shubuha ta renin hankali an gane to mai hankali yana iya gano wannan amma kuma akwai shubuha ta ilimi wanda ba wanda zai iya gane wannan shubuha na ilimi sai wanda yake malami ne kun ga a irin wannan yanayin ana da bukatan gogaggo ƙwararrun malamai irin su allamatu zuhaili su ne waɗanda za su iya amfani da gogewansu a ilimi da kuma kasancewansu 'yan zamani ne wanda sun san abin da duniyan yau take ciki su gaya mutane irin waɗannan abubuwa na shibihohi na waɗanda suke da rauni a imaninsu suke kawa domin halattar da wannan kuɗi da banki ke bayarwa Allah ya kyauta awwalan shubha na farko mala ya ce yaz'umul mubihuna lil fawaidil masrafiyya waɗannan da suke ganin halal ne irin wannan riba na banki albankiya almasrafiyya shine me albankiya annaha laysat adafan mudaafa suna cewa ai wannan kuɗi ai ba wanda alkur'ani yake cewa ne la ta'kulur riba adafan mudha'afa wai ba wannan bane kun gane riban ninkin baninki mun yi bayanin me suke nufi a takaice a jahiliya idan mutum ya baka dubu ɗari a matsayin bashi zai ƙara maka mu ce dubu goma misali nan da wata shida misali za ka biya shi idan wannan wata shida suka yi ba ka da biya ba ka da kudin da za ka zo ka biya ɗin to za ka zo sai ce to za ka biya ne ko kuwa a ƙara ma lokaci a ƙara ma kudi sai ka ce kana da buƙatan ƙarin lokaci sai ce to dubu ɗari za ka ba da dubu ɗari da goma a lokacin da za a yi ma ƙari sannan ita dubu goman can da aka biyo ka ɗoriya na rabon baya ita kuma za a lissafa abin da za a ƙara ma a kai ka kenan in ka tashi biya za ka biya dubu ɗari da ishirin da wani abu sau da ita ma dubu goma ta ɗan jawo wani abu na ta yi kun gani idan lokacin biya ya yi ba ka da abin biya to za a ƙara ma lokaci sannan kuma za a ƙara ma a uwar kuɗin sannan ita kanta riban ita ma tana ƙaruwa an gano wannan to barin tambaye ku kamar yadda na tambaye ku a baya shin idan banki suka baka kuɗi idan lokacin biya ya yi ba ka da abin biya kuka yi yarjejeniya su ƙara ɗaga ma ƙafa suna ƙara ma adadin interest koko ba sa ƙarawa eh koko fi sabi da kawai ake barinka shi kenan dama an ce za ka ba da 2% ne a shekara biyu shekara biyu ta yi baka iya biya ba kwata-kwata shin za a ƙara maka wasu shekara biyu ne ba tare da sun ƙara ko sisi kan wancan kuɗin ba eh suna ƙarawa to wannan ya zama adu'aful mudha'afa wanda Allah ya hana yanzu misali masu cewa wannan riban ba ita ce riban da Allah ya hana ba tsakani da Allah sanda suke wannan magana sun tambayi ma'aikatan banki wanda suke da ilimi a wannan bangaren da ƙwararru dangane da abin da ya shafi hada-hadan kuɗi koko da ka suke yi an gane to dai sun ce ba a du'aful mudha'afa ba ne sau da haka ya halatta wa inna ma hiya nisbatun kalila suka ce ɗan abin da ake ƙarawan ai abu ne ɗan kaɗan bai wuce arba'a fil mi'a aw saba'a fil mi'a aw tis fil mi'a kawai bai wuce kashi hudu cikin ɗari ko kashi bakwai cikin ɗari ko kashi tara cikin ɗari ba da abin da ake ƙara ma in ka je an san kuɗi rance a baka lamuni a banki bai wuce adadin kuɗa ce 4% ko 7% ko za ka ba da abin da ya shafi kashi tara ba an gano wannan da kyau ku iyakan kawai abin da suke ƙara kenan menene ai wannan nisba kalila ɗan abu ne ɗan kaɗan ai ba sai an yi wani magana zafaffen magana akan wannan ba kun ji maganin da suke faɗi mahala ya ce falam ya shmiluha annasul muharramu lirriba suke cewa wai ai a irin wannan yanayi nassoshin da suke bayanin riba haramun ne ba su shafi wannan abin da banki suke ansa ko kuma banki suke bayarwa ba da Allah ya ce wa harramar riba Allah ya haramta riba to ai cin da ba a du'aful mudha'afa bane to shikenan ya halatta ka karba to kafin mu wuce wannan wajen zan so ku gane inda kafansa ta zame sun jahilci me Allah yake faɗa sun jahilci yanda riban jahiliya take sannan sun jahilci yanda riban zamani take da abin da suka ɗauka idan misali ka zo neman rancen dubu goma to wanda zai baka sai ce to in ka tashi dawowa za ka dawo da dubu talatin kaga a du'aful mudha'afa kun gane wautan da suka yi kenan abin da suka dauka kenan kenan sun fassara alkur'ani direct translation kenan sun ma alkur'ani fassaran san rai wanda ba sa iya kawo wani magabaci wanda ya riga su wajen irin wannan jabin fassara jabin fassara na son zuciya jama'a mun gane to da haka suka gina hukuncin da suka jefa jama'a da yawa cikin ruɗani a cikin addininsu cikin ruɗani a cikin rayuwarsu da mu'amalansu da kuma hada-hadan kudinsu kun ji matsalan inda ta samu asali to malam ya ce walaisar mimma ahidadhul arab ai irin wannan ɗan abin da banki yake ansa ko ɗan abin da banki yake bayarwa ai larabawa ma ba su da labarin shi kwata-kwata ba san shi ba sau da haka ba shi ne Allah ya hana ba wannan ida ce ɗabi'an 'yan bida'a tintini 'yan bida'a duk abin da ƙor'ani ya hana in suna son su wannan abin sai su ce ya shafi zamanin saukan alƙor'ani ne can kaga yanzu suna maganan irin wannan riban to na jahiliya ne can ƙor'ani ya hana nasu na yanzu cin da babu sauran ƙor'ani babu sauran annabi to banda nasu bai shafi wannan ba duk inda 'yan bid'a suke jama'a ta farkinsu iri ɗaya ne an gane wannan yanzu wannan riban da ƙur'ani yake magana na can ne yanzu a wannan zamanin sai fa ƙur'ani ya sauka ya ce ribal bankiya haramun in bai kira wannan ba to ba da su ake yi ba jama'a ƙila kun fahimci 'yan uwansu a wannan fasarar to Allah ya kiyaye mahala ya ce raddu ala zalika martani akan wannan annar riba fil aya laysa huwa ahad al mazkuri fi surati ali imran fa hasab riba wanda aka ambata a cikin ayar ba ita ce riban da aka ji wanda Allah ya ambata cikin suratu ali imran kadai da Allah ya bayanin addu'aful mudha'afa ba wannan ne kaɗai ba an gane akwai wasu wanda ba wannan ba wa huwa ribal jahiliya al mudha'af shine riban jahiliya da yake ninkin ba ninki kuma kun ji yadda ninkin yake ko eh kuma shine abin da bankunan mu suke yayi yanzu idan Najeriya da cin bashi in lokacin biyan bashin bai yi ba ba ƙarawa yake ba wani lokaci har a biya uwar kuɗin da aka ansa riban yi ta nunnunkuwa riban haka ne sun jahilci wannan shi yasa duk lokacin da ya zama abin da kuke faɗi ilimi ne ko ku ci gaba da yi so kuma wautan da suke yi su ma su gaba da yi aicin da duniya ba tana zaune a cikin duhun jahilci ba ne ko za a kai lokacin da kowanne za a yi zube ban ƙwaryen baje dalilai an gani a lokacin wanda ya tsaya ma abin da yake na gaskiya yana kabari zai rika ganin return wanda kuma ƙarya yake yana kabari zai rika ganin return ina fatan mun gano wannan da kyau ba ka kutsawa cikin addinin allah da san rai ka fanshe cikin zaman lafiya ba zai yiwu ba allah ya kyauta mala ya ce bal kullu ma zukira fil qur'an ka sani duk abin da aka ambata cikin alqur'ani wa sunna da kuma sunnar annabi athabita wanda suka tabbatattu almufassila wanda suka zo da bayani filla filla li anwa'ir riba da suka bayanin nau'ukan riba wa hiya ribal fadli ko dai ribal fadli ne in ba da tiya daya na shinkafan waje kaban tiya ɗaya da rabi na shinkafan gida kaga ribal fadli in baka dubu ɗaya sababbi ful ka bani dubu da ɗari ɗaya tsofaffin kuɗi kaga ribal fadli kun gano wannan da kyau ku to irin wannan ribal fadli ayan ta shafe shi wa ribal nasi'a da kuma riba na jinkiri ba ni bashin abinci ko ba ni bashin kayanka ko ba ni bashin dukiyarka in lokacin biya ya yi ga yarjejeniyan ƙari da aka ɗora wannan shine riban nasi'a shi ko riban fadli ko dai ya zama nan take za a yi ko shi ma ya zama akwai an nasi'a wal fadl an gano wannan da kyau ko yana iya haɗuwa baki ɗaya mahala ya ce a shamilu ribal buyo'e wa ribal ƙurut irin wannan riban ya shafi riban kasuwanci na hada-hadan hudun kuɗi nan take da kuma riba wanda za a yi na rance duk ayoyin da hadisan waɗannan suke magana a kai in kuma akwai wata riba wannan ba wannan ba ka gaya mana mu ji wace ce a sunanta mala ya ce wa laisa mujarradun riba al-mudha'af ayan ba tana magana kaɗai riba ne wanda ke ninnunkuwa ba wa inna ma kullu ziyadatin ita ayoyin da suka zo duk wani ƙari kalila ɗan kaɗan ne au kathira ko mai yawa ne duk wannan ƙarin ya shiga ciki ka ce wai ai wannan wa inna ma hiya nisbatun kalila la ya jawo za arba'a fil mi'a au saba'a fil mi'a au au au au gashi nan waye ce ka ware ɗan kaɗan da mai yawa mun gano wannan da kyau ku yanzu misali mashayi ne ya zo yana shanye kwalba arba'in lokaci ɗaya sai ga wani mashayin shi kuma rubin kwalba yake sha kaga wannan ɗan kaɗan ne eh almuskir an nisba kalila ya halatta ya sha da wanda yake kwana yana lalata da wanda yake minti biyar wanne ne haram wanne ne halal duka giyan ma duka eh da wanda ya kashe mutum dubu da wanda ya kashe daya duk da biyansu daya aha kun gano wannan wane ne ba su daman su ce cin da riban abu ne ɗan kaɗa ke karɓa kwa ke ƙarawa nan ba matsala waye ba da wannan damar riban da ƙur'ani da sunna suka yi magana su ne waɗannan duk wani ƙari ƙaramin ƙari ko babban ƙari to ƙur'ani da sunna sun hana liƙaurihi ta'ala malam ka ji ahalus sunna yanzu gaga wanda suka gama wancan surutun duka akwai hujja ko maganganu ne suke saboda su sa shubuha amma nan sai mala ya ce saboda faɗin allah wa in tubutum idan kuka ji wa'azin da aka yi muku ba a baya na hana ku tu'ammali da kowane nau'i daga cikin nau'ukan riba kuka tuba falakum ru'usu amwalikum in kun tashi iyakan kuɗin da kuka bayar shi kadai za ku karɓa duk wani ƙarin ba za ku karɓa ba jama'a kun gano wannan Allah ya taimake mu وأكد الله تعالى هذا مباشرة بقوله kai tsaye bayan da Allah madaukakin sarki ya wannan magana sai ya karfafi maganar da cewa la tazlimuna ku da za ku ba da kuɗin kakku zalunci wanda kuka ba kuɗin wala tuzlamuna ku kuma kun ga ba a zalunce ku ba a ce cin da kuka sake kuka hudar riba to kuɗin na kuma duk ya tafi a banza an soke kuɗin an soke riban sai aka soke riban aka bar muku kudinku kakkui zalunci cin da ba a zalunce ku ba jama'ar annabi kun gano wannan da kyau kun ji adalcin qur'ani aya ta 279 mala yace kama annal lam fi qawlihi ta'ala can a baya ba sun ce ai wa harramar riba ba ai ba riban nasa aka haramta ba riban jahiliya ce to sai mala ya ce to a sun jahilci wannan lamun ɗin na arriba a aya ta 275 liljinsi lamul jinsiya ce ai harrama jinsin riba duk wani jinsin riba Allah maɗaukin sarki ya haramta shi kun gano wannan da kyau ku lamul jinsiya ce saboda haka su nemo wani dalilin su faɗa amma ba wannan ba malai ce sun ma'abanatu sunnatin nabawiyya sannan sai sunnar annabi ta zo da bayani talla-dalla fil ahadisu sahiha a cikin hadisai ingantattu wal muradu min hadal jinsi da kuma abin da ake nufi da wannan jinsi na riban da aka hana shine ai aziyada fi amwalin makhsusa ƙari da za a yi akan dukiya ta musamman da za a baka bashi wajen biya kuma ka zo da abin da yake ruwa ne wa mu'ayyana da kuma yarjejeniyan kullun hada-hada na musamman hiyal bai'u wal qardu was sarafu shine duk wani harka da duk wani hudda da kowace irin hada-hada da ta'ammuli da za a yi na siye da siyarwa ko rance da jingina ko canji da musanye to a shari'a ba a yadda da ƙari ko ya ƙarin yake ba lakin fuqaha amma sai dai an samu malaman fikihu ikhtalafu fi illatin riba baina musi'i wa mudayya wa mutawassitin malamai suka yi bayani dangane da yandar riba za a kalle ta dangane da mutumin da yake mawadaci ne da wanda yake da talauci talauci mai katutu da kuma wanda shi ba talaka ba shi ko ba mai arziki ba to ya al'amarin riba da matsayin riba take akan waɗannan mutanen za mu bayani a gaba kama anan sai mala ya ce wal fariqul awwal ɓangare na farko humul hanafiya wal hanabila su ne malaman mazhabin hanafiya da ko malaman mazhabin hanabila allazina ja'alu illatan hiyal kaili wal wazan suka ce ai abin da riba kawai yake shiga ciki shine duk abin da ake iya auna shi da tiya ko a auna shi da auna nauyi an gane in dai ba za a zuba shi a tiya a auna shi kaman hatsi ba ko ba za a ɗora shi a skeli a auna shi kaman zinare da azurfa ba to riba ba zai hau kan shi ba ka kenan idan aka ɗauko wannan a bisa wannan nazariyan tasu in ka kalla da kyau babu riba a tumatir tattasai da sauran kayan miya babu riba a mangoro gwaiba kashu afil da sauran waɗannan abubuwan kayan marmari babu riba a abin da ya shafi rake ko takanɗa ko duk wani abin da za a fitar irin waɗannan na kayan more rayuwa cin da tiya ba zai auna su ba sannan kuma al'adan auna su ba ana auna su ne da sikeli ba an gane waɗannan gaba ɗaya a mazhabin hanafiya da hanabila to babu zakka a kansu mahala ya ce fashe milar riba a fahimtansu riba ta shafi kullu ma yuba'u kailan duk abin da ake siyan shi ko a saida shi da tiya kalqamhi kaman alkama wa sha'ir da sha'iri wa kullu ma yuba'u waznan da duk abin da ake saida shi a auna nauyi kalqutun kaman auduga wal hadid da karfe wal zahab da zinare wal fidda da azurfa da dalma da shafa duk waɗannan auna su ake ko to duk sun shiga ciki akwai riba a cikinsu a ƙarƙashin mazhabin wa hanafiya da kuma hanabila kaga zinare da azurfa sun shiga ciki akwai waɗanda suka kauda riba a cikin naira kun gane wannan saboda ba auna ta da me da ma'auni ko da tiya ko da skelin awon nauyi jama'a kun gano wannan shi sa wanda suke wancan maganan na baya mun riga mun gawo magana a kansu amma akwai sauran tsokaci da zai zo nan gaba to yanzu wanda suka makale a duniyan mazhabobi to su ne muke kansu yanzu ka ji tukulluman ɗaya daga cikin maganganunsu saboda mazhabobinsu ba su san wannan karatun ba sai mu ce ƙur'ani da hadisi da wata mazhaba ta sauka mun gane kuma annabi ɗan wani mazhabi ne ƙur'ani hanafiyatun ne wahaya ko hanabilatun wahaya ne ko ko malikiyatun ne ko ko shafi'iyatun wahaya ko zahiriyatun wahaya ne ko ko ba ƙur'ani akwai makiyatun wahaya ko madaniyatun haka da wannan mazhabobin aka saukar da ƙur'ani hadisi annabi dan wani mazhabi ne kun ji daya jama'a ku haddace wannan saboda waɗanda suke musun wannan cewa babu riba a naira suke cewa duk abin da ake baka a banki ba riba bane kuma su ne masu aƙidan ba zakka a naira iri ɗaya ne kana kayar da riba to ka kayar da zakka riba da zakka suna faɗi a cikin nera to idan ka ba da nera aka dama maka fara ko aka yanka maka balangu ko ka sai kayan miya ko ka biya sadaki to kai macuci ne kai ɗan damfara ne ka ci haram kuma zina kake yi da ka ba da abin da ba kuɗi ba an halattar maka da 'yar mutane mun gane saboda in ka ce nera wakiliyar zinare da azurfa ne sai mu ce to yanzu ka ba da su yaushe za ka kawo zinare da azurfan ka ansa kudin ranka mun gane yaushe za ka kawo cin da ka ce wakiliyar ne ita ce ba kudin ba cin da ka cire samaniya purchasing power da ke cikin neran kuma wannan samaniyan shi bake cikin zinare da azurfa fa urf ne ya zo da waɗannan kudin na hada-hada nassoshin annabawa ya zo ya tabbatar da shi shi sa hada-hadan kasuwanci mu'amala ne da shari'a ta zo ta saita shi shi sa idan ka mai da shi mahaduddin to zai wahalar sha'ani shi za kuskure suke a kan shi ba ɗan ƙarami ba ta amma saboda ba su da abin da zai saita kuskuren su gane mitan nasu bai aiki sannan transformer ba ta iya regulating ɗin courage ɗin da ke shigansu to sun samu matsala mun gano wannan ba sunna ba hadisi ba usul Allah madaukin sarki ya kyauta jama'a kun ji hanafiya da hanabila ko amma zai ka ce yanzu a waɗannan malaman su ma suna cewa ba riba a naira ne ai sanda suke wannan hukuncin ba naira ba sefa ba dala ba pounds ba euro ba duk waɗannan yan waye babu su abin da suka sani shine zinare da azurfa daga bayansu ne zinare da azurfan suka zo kawo kuma ba sa nan balantana su magana to malaman zamanin da nera da azurfa ai nera da dala da sefa suke nan ake hada-hada da su su ake jiran su yi hukunci kamar yadda waɗancan suka yi an gane sai ka ɗauko wancan hukuncin ka cewa shi ne za a hukunta a yau kuma bayan alkiyasu ma'alfarik ina fatan mun gano wannan yau idan ka ɗauko naira za ta siya zinarin haka ne yau naira ta fi zinare ƙarfi gowa tafi wa gaya min don yanzu kana zuwa da zinare gashi sai a ce nawa yake me za ta siye shi naira sau da yanzu duniyan yau ta yadda naira da dala da sefa su ne me su ne kudin shi kuma yanzu ya zama me kayan kwalliya yanzu shi kayan kwalliya ne idan kana da shi kaje ka ɓoye a matsayin kadara ko to in kana son ka rabu da shi sai dai ka zo da me ka zo da shi a baka kudi ko a lissafa shi da kudi a madadin shi kuɗi ne amma ba shi ne asali ba kila kuna fahimtar wannan yanzu in ka ɗauko wannan ka ce ai ba ka za bane sai mu ce to kuɗin da ka je ka ci alala da ɗazu da wanda ka ci tubani da wanda ka ci hoce da wanda ka ci ɗan wake yanzu ka cuce su sai ka kai masu zinare da azarfa ka anshi wannan yayin banzan da ka ba su saboda ba kuɗi ba ne in ko kuɗi ne to zakka ya shiga ciki in ko kuɗi ne riba na shiga ciki ana ganewa shi sa ba su san lazimin abin da suke faɗi ba ne suna underrating ɗin malaman da ke ƙasan ne yasa suka zo suke faɗin waɗannan maganganun da suke faɗi Allah madaukin sarki kyauta walfariƙu sani ɓangare na biyu humul malikiya su ne malikiya alladina hasiro illata riba almata'umat wanda suka keɓance illar riba cikin abubuwan da yake na ci ne filkut shi ma ya zama abin da ake ci a ƙoshi kaga dai ba mu cin latas da lansir da kabeji a ci a ƙoshi haka to babu riba ya zana ma abinci ne eh ba abinci ba ne na'am ba abinci ba ne to shi kenan kaga yanzu cin da nama malikiya ba su kira shi kut ba to ba abinci ba ne amma muka koma wajen hanafiya da hanabila nama ana auna shi a skeli ko ba auna shi zakan nawa kuke ba da auna shi gane za su ce ai an fitar da dubbiyar an ba da ɗaya 'yan raƙumi ne ko a ba da akuya ko arba'in a ba da ɗaya 'yan tumaki ne ko kuma idan shanu duk talatin an fitar da zakan shi yanzu ba sai an ƙara fitar da wani zakan ba to kun kubuta to a malikiya a nan nama da kifi da sauransu duk ba mai ba ne amma kifi ana auna shi da kilo ko ba auna shi da kilo to hanafiya da hanabila suna fitar da zakan kifi jama'a suna fitarwa walid dikhar malikiya suka ce sai abinci wanda ake tasawa a ci a ƙoshi sannan wanda yake ɗaukan ajiya an gane ai abinda suke nufi kullum mukutat galiban duk abin da yake abincin mutane a galibi qabilu liliddikhar wanda yake iya ɗaukan ajiya muddata sanata matsalan iya ɗaukan sanata shekara guda misali yanzu bari mu ɗauko garin kwaki ana iya ajiye shi shekara eh bai komi ba na na bai komi ya shekara to ga a malikiya garin kwaki abinci ne da ake ci a ƙoshi? eh? ana ci musamman ga irinku student ha ba ma la'ayi student sai da garin kwaki ai ba zai yi a tafi haka ba ko sana yake ɗalibi baka taɓa cin garin kwaki ba na gode kaga wanda ya san mutuncin garin kwaki kenan Allah ya sa mu dace yanzu kaga idan ka je inda garin kwaki yake abincinsu in 'yan malikiya ne to ya za su fitar da zakan shi cin da yana iya ɗaukan ajiya kuma ana auna shi da tiya sannan kuma abinci ne kaga mu a nan arewa ba shi ne galibin abincinmu ba saboda sun ce mukutatun galiban amma in ka je inda shi ne galibin abincinsu to akwai mai akwai zaka abin da suke faɗi an gano wannan to yanzu misali garin alabu akwai inda yake abincin wasu mutane a wajen? ina yarba suna cin alabo mai suke da shi a kukunsa alabo kuwa mai alabo eh rikakken farin rogo abinci ne ana iya auna shi da tiya za a aje shi shekara eh to kaga in suna malikiya a can to dolan su tsime su fitar da zakan alabu ina fatan mun gano wannan da kyau to ku ta lissafin haka yanzu misali da za mu je inda nabatiyun suke vegetarians to su waɗannan a wajen malikiya suna da zakka eh za mu ɗauko abubuwan da suke ci su kabeji su lansir su latas suwa suwa suwa ana iya auna su da tiya suna iya ɗaukan ajiya su shekara ba su lalace ba to ko da ya zama abincin galibi babu zaka a cewansu jama'a kun ji wannan to ku zo mu ci ai la yafsidu bi ta'khirihi mudda a waye gari abincin ba zai lalace ba dan ya dade a aje minaz zaman muddatun minaz zaman tsawon zamani la hadda laha fi zahiril mazhab amma zahirin mazhabin ba iyakance sai shekara ba amma wasu ne suka ce mafi karanci ya zama zai iya ya shekara bai lalace ba wa innama bi hasfil amadi almubtagi minhu ada ya danganta a al'adanku ya kuke ɗaukan daɗewan da kuke buƙatan shi to wannan daɗewan ne shi zai haifar da akwai zakka a ciki ko ko babu zakka an gane to kaga yanzu nan fa ana ta maganan zakka zakka ne kun gane wannan to wannan lazimin da zakka lazimi akwai mai riba kaga inda su masu faɗin waɗancan maganganu masu gane ba za ga sun zo suna cewa ba riba ba riba sai a ce ga wani ya da zaka zai ce Allah ya saka da alheri a'a a lokaci da suna tafka da horora ku ba ina ba ta mun fahimci wannan Allah shi kyauta fi kulli shay'in bi hasabihi kowanne daga ciki gwargwadon yanda yake ne falmarji'i fihi ilal uruf mala ya ce marji'in irin wannan yana da alaƙa da al'adan mutane ne al'adanku ne zai hukunta wannan an gane to bari ka ji jama'a yanzu misali al'adan bature bai cin masara sai noma masara zai fitar da zaka eh ku yi shiru tsoron mai zai fitarwa ya ci masara ya tuga tuwo me yake da shi na abincin shi ne ya aje shi ta ci har ya ƙoshi ai kut aka ce yanzu kana iya masara a yi mai a maka tuwo kut ce kut ce wannan ba kutin shi ba ne malam akwai abubuwan da in aka fito masu da shi aka zuba ko malam ba su iya magana ba su ma san me suke faɗi ba ne malam ba san me suke faɗi ba ne ba malaman mazabin ba fa su masu wannan karambanin maganan nake yi ba san me suke faɗi ba yanzu ya ce falmarje fihi ilal urf yanzu urfin wannan zamanin ya ce naira da dala da sefa su ne kuɗi urfin da kuma zinare da azurfa su ne mai kuɗi kuma yanzu ga malikiya na cewa ana mai da abin zuwa ga menene urf amma su kuma sun kasa fahimtar urf jama'a kun gano wannan da kyau ina suna da bukata a masu dan faɗakar da su ne baccin da suke tashi inda sun yi bacci kuma har yi nauyi kaga sun tashi sai sun sake alola Allah ya sa mu dace wal fariqu salis bangare na uku humu shafi'iyya sune yan shafi'iyya alladhina ja'alu illa fi tu'um so sun ce dalilin wajabcin zakka shine me abin ana ci wa huwa yashmilu kullu ma yatanawaluhu al-insan wannan ya shafi duk abin da dan adam ke ci iktiyatan na abin da yake ci ya ƙoshi ne, auta fakkuhan ko abin da yake na marmari ne, auta dawiyan ko abin da yake na magani ne. Ta, yanzu misali an ce kullu ma ya tanawalhul insan, duk abin da ɗan adam yake ci iktiyatan wajen abinci ne shi, auta fakkuhan ko kayan marmari ne. auta dawiyan ko magani to mu kalli shafi'iyya yanzu dan adam tumatir da tattasai da attarugu da albasa duk waɗannan kayan abincin shi ne ko ba kayan abincin shi bane a shafiya akwai zakka rake da zakka lansar kabeji da akwai mai zakka duk waɗannan abubuwa akwai zakka yau a nan zari idan aka ɗauko wannan karatun za a yi mazabin waye malam bahari shafi'iyanci ne ya ɗauko madadin a girmama abin da ya zo da shi cin da kuma kun zo da malikiya sai aka kama faɗa da shi an gane ya ce an kayar da zakka Allah jikan maza yanzu kuna magana an kayar da zakka mutanen nan da kyau malam bahari an je wa'azi Allah jikan shi an ba shi topic ya fara ya ce kai jama ya ji topic din baya ja je ka ya ɗauko zakka ina ba mun gano wannan da kyau yau da malam ba'are yana raye masu wannan magana sai sun sha mamaki ina gamo gaskiya wala zai ƙure su don shi malami ne gogaggen malami kawai abu ɗaya ne ya jama malam ba'are matsala shine tsufa wallahi malam ya tsufa ne da a ce malam ba'are yadda yake da ilimi a ce wannan malamin yanzu ne da ƙarfin shi za ku yi mamaki malam ba'are a tajiri ne mai arziki ne akan da'awan sunna da infaki ciyarwa a cikin wannan da'awan sunna kuɗi suka ƙare ahalu sunna suka ci amanan malam ba'are malamin da ya tsaya kadai ya kiyaye mutunci da martaba malam ba'are shine marigayi shekun albani amma har yau ba su tuba ba suna ci gaba da cin amanan malam ba'are wanda malam ba'are da komi nasa aka kafa da awon sunna ƙasan nan attajiri ne amma yau malam ba'are ya kwanta ya mutu an manta ma da iyalan shi an manta da kowa nashi sau da bai mutu ya bar kudi ba jama'a mun gano wannan da kyau wannan cin amana har ina wai laifin shi ya zo ya ce zakka domin ji malam ba are maku laifi shi a marigelle su laifin mai muku hudu cikaji laifin mai muku da sauransu wanda lata kadu tuhusa laifin mai suke muku ku ji tsoron Allah za ku mutu ku daina ganin kuna da kuɗi ko kuna da connection ko kuna da jama'a ko yanzu an san ku su ma san da suke raye haka aka san saye haka suke da kaza haka suke da kaza ku kula da su ku kula da bayansu sai Allah ya kula da ku ya kula da bayanku Allah madaukin sarki ya taimake mu to jama'a kun gane abin da yake cewa to sai ke cewa koda kayan marmari ne kaga su mangoro sun shigo ciki su gwaiba siyazawa duk wani abin da kake ci a matsayin kayan marmari da zaka a cikin shi auta dawiyan ko magani habbatar sauda zaitun duk waɗannan abubuwan ko da buhu goma kayo na magarya to da zaka a ciki ya da mun gano wannan da ai magani ne in kai in kai in kai in kai roba kaza ko kwalba kaza to ka cira haƙƙin Allah wa atu haqqahu yoma hasadihi yoma hasadihi yoma dura shi a kwalba ina ba ta mun gano wannan da kyau kai Allah wanda yake sarki ya sa mu dace waya za abin da ake so shine a kama kai ai maka tabaibayi ai maka turki a sa maka takunkumi a makale ka a turken malikiya karka motsa ko ina duk abin da ake cin kasuwan ilimi da shiriya cikin alkur'ani da hadisi karka motsa an ce kai maliki ne ka ji ko eh to tsaya anan karka motsa kana ji ko eh to tsaya nan ba za ka shiga cikin shafi'iyya hanafiya hanabila zahiriya da sauran mazahib da sun fi ɗari hudu ka je ka bincike ka samo ilimi a baka da wannan yancin kawai saboda an riga an sa maka suna wanda baka da alaka da shi sunanka maliki shi kuma sunan da Allah madaukakin sarki ya rada maka cikin alkur'ani shine islam mun gano wani huwa sammakumul muslimuna min qablu wa fi haza ko musulmi ne zane yana daga cikin kurakurai wanda jama'a suke ɗaukowa suke yi wanda dole ne a zo a yi magana a kai jama'ar annabi kun ji malikiya ko Allah ya taimake mu wattafaka alfariqani athani wa thalis sai bangare na biyu da na uku sune malikiya da kuma shafi'iyya suka haɗu ala annal illata fin naqadaini suka ce illa da ta sa akwai riba a cikin zinare da azurfa wa ma yahilla mahalluhuma da abin da yake tsayawa a matsayinsu kun ji wannan da kyau ko yanzu dan Allah zinare da azurfa na tsayawa ai naira da dala da sefa suna tsayawa matsayinsu ko ba sa tsayawa wai ina kuke ina kuka aje malikiyar ina kuke ina kuka aje fiqhun ina kuke ina kuka aje shehunnan malaman da suka karantar da asalin ilimin tsakaninku da Allah suka ce ko wanda yake tsayawa a me a matsayinsu minan nuqudil waraqiyya na kuɗi na me na takadda ina fatan mun gano wannan da kyau minan nuqud al waraqiyya hiya naqdiyya aw thamaniyya suna da harka na karfin cewa su kuɗi ne da abin da kuɗi ke iya yi in a to akwai zakka sannan akwai mai akwai riba au ai kaunihi ma samanan lil ashiya abin da ake nufi suna iya zama kuɗin abu ka bada a baka wannan abin matsayinsa ɗaya da me matsayinsa ɗaya da zinare da kuma me da kuma azurfa ba wanda ya hana wannan ba wanda ya ce wannan ba daidai ba ne wanda ya ce ba daidai ba ne sai mu ce me qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku zo da dalili da hujja ai bajejen ƙwaryan baje kolun dalili kawai sai mu gane abin da kuke faɗi ne daidai ko ku abin da muke faɗi shine daidai mun gano wannan shi yasa kun ga waɗannan abubuwan kiran da nake yi ga matasa wanda suke tasowa a yau suke koyan ilimi ko Allah kan ku yaudar kanku ku je ku zauna ku yi ilimi ilimi na gaske ku yi bincike ku yi bincike na gaske yanda duk yanda wata mas'ala cikin masail suka taso kuna da yanda za ku yi magana akan waɗannan abubuwan amma abin da kai ci shine matasan mu ba abin da suka yi sai a shari'a sai zagi domin irin tarbiyyar da suka tashi akan shi kenan ba san komi na ilimi ba Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu mala yace laysatil illa fir riba hiya istighlali wa zulmi ai abin da ake ce ma illa abin da ke shigar da riba cikin waɗannan abubuwa ba wai cin riban ne ko zaluntar mutum shine yake haifar da riba ko wani abin da ya alaka da wannan ba wa inna ma hazi hikimatun la yarbutul hukum shar'i biha kun gane sai sai ai wannan kawai irin hikima ne wanda ba za a zo da hukuncin shari'a irin wannan akan shi ba sai mu ce a garin ƙaƙa a garin ƙaƙa da abin ya yi kama ka ce ba shi ba ne jama'a mun gane kai ne yanzu misali auren mutu'a da 'yan shi'a suke yi da auren daduro da 'yan iska suke yi akwai bambanci ne eh duk ba iskanci ba ne za ka ware wannan ka ce daidai ne don wancan an mai ƙarya an ce sunan shi aure shi ma mai daduro zai ce menene ne shi ma zai cewa aure ne kawai suna ne fa in ya ga dama ya rada mai suna zai ya rada mai suna kawai mala ya ce wala ya sihul qiyas alaiha li adamin dibatiha wa ikhtilafiha min shakhsin li akhar suka ce wai irin waɗannan kuɗi namu bai halatta a yi ƙiyasun su akan zinare da azurfa ba wai saboda in ba su daidai ba kuma saboda saɓani daga mutum zuwa mutum yanzu misali ni mutum ɗan najeriya ya sunan kuɗi na naira kai mutum ɗan nijar ya sunan kuɗinka saifa kai mutum ɗan amerika ya sunan kuɗinka dola kai mutum ɗan ingila ya sunan kuɗinka pounds kai mutum ɗan saudiya ya sunan kuɗinka riyal kai mutum ɗan dubai ya sunan kuɗinka dirham mun gano wannan da kyau ko kai mutum ɗan china ya sunan kudinka yan kai ɗan rasha sunan kudin rasha ta kowa ya sa baki ana ya so kudin rasha kudin jamus fa dutch gana kai mutum kai bature ya sunan kudinka euro ina ba ta buga to kaga suka ce wai saboda ai abin ya sha bamban daga mutum zuwa me zuwa mutum kaga abin ya koma logic abin ya koma me kokarin sa shubha saboda babu dalili malam iza karka suke ka shiga cikin harka irin wannan asirinka zai ta tonuwa a abin da ma ba shi aka zo magana kai ba sai kowa ya gane cewa ba ka da gaskiya ko ba ka da dalilin faɗin abin da kake faɗin jama'a mun gano wannan da kyau ko allah maɗaukakin sarki ya tsare mana imaninmu to sai malam ya ci gaba da cewa hatta yi ƙalu bi annahu idalam ya tawafar listigilal wa zulm wai haske cewa cin da abin ya sha bamban daga mutum zuwa mutum to in ya zama riba da aka ce ka samu babu cuta da zalunci ciki to shikenan babu komi kun ji abin da suke cewa ke yancin da an samu sabani tuttuniya ba naira suke kashewa ba an samu sabani tuttuniya ba dala suke kashewa ba cin da a zamanin da duk duniya ana kashe menene zinare da azurfa ne sai mu ce abin da kuka sani mun gano abin da kuka sani saboda a duniya a wancan lokaci akwai wanda wuri suke kashewa akwai wanda ma ba ruwansu da zinaran ba ruwansu da azurfa suna menene eh murjani suke amfani da shi akwai wanda kuma a duniya ba ma murjani suke amfani da shi ba me suke amfani da shi na zabar jadi akwai wanda diamond suke amfani da shi akwai wanda kuma ba wannan bane suna try trade by barter ne ture hurhure furfure na gode hurhurawa aka yi kuna fahimta hurhurawa ku gano wannan da kyau ko to amma wai mutum sai zai ɗauko magana ikon Allah kana ɗan get ka zo da abin da ka ce wai duk duniya ka waga maka duk duniya ka yake waga maka kai dai mafi aglabiyan abin da na siye magana kan shi ka tsaya nan amma dai duk duniya ko da ba da zinare da azurfa kada yake hada-hada ba an gano wannan ko da ba haka yake yi ba akwai dayen da suke hada-hadan ciniki tsakanin dabbobi da mai da hatsi haka suke yi ba ni gishiri in ba ka manda haka yake yi trade by barter isa ya kamata duk wanda zai shiga harkan ilimi ko jama'a muna ba shawara ya natsu in ba ka ba wannan harkan amana ce kojin da an samu sabani ba haɗu ba kawai da suka ce to in ma kalkardi wa intajiyyati li islahil ardi aw iqamati masna'in aw tashyid bina'in aw ghairi aw ghairi zalika min mukhtalifi majalati al-igla kaza kaza ta maganganu lokaci ya ƙure ne jama'a wannan katin za mu ɗauko shi daga farko inda ya ce lesatul illa a karatunmu na gaba sai mu zo sai mu tattauna ƙadiyyan yadda take sai mutane su gane yadda al'amarin ya samo asali don kowa ya fahimci inda aka sa gaba domin al'amarin ya zama kowa yana magana kuma yana aiki ala basiratin min amrihi Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم